صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وتجلنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فاجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله أهل الرشاد لنا نعم شافي نهم سند ترى أهل الرشاد لهم سند ترى ومن سمع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم mutumin da ya ji ambatan sunan annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam, wa huwa fi salati shi kuma yana cikin sallah. Fa salla alaihi sai ya yi salati ga manzon Allah, sai ce sallallahu Alaihi wasallam, to fala shi alaihi ba komai a gare Saboda dama manzon Allah ya yi umarni, musulmi duk inda ya ji sunansa to ya yi masa salati. Yana cewa albasilu man zikirtu indahu falan yusalli alai wala ce malowaci lamba ɗaya ko malowaci na haƙiƙa shine man zikirtu indahu wanda aka ambace ni a wajensa falan yusalli alai kuma bai yi min salati ba ne shine malowaci to saboda haka musulmi ana so ya saba duk inda ya ji an ambaci suna alaihi muhammadu to ya masa salati ya ce sallallahu alaihi wa sallam to saboda saba wanda ya yana cikin sallah ma sai ya manta da ya ji ambaci annabi Muhammad fa salla alaihi sai ya salati a gare shi yace sallallahu alaihi wasallam to fala shi alaihi ba komai a gare ba kabli ba ba adi kuma sallah ta inganta ba ta ɓaci ba sai ma lace maka ma sawa'un daidai ne kana sahiyan ya kasance da mantuwa ne ya manta cewa sallah yake yi au an bidan ko da gangan yana sani ya san sallah yake yi amma saboda an bata Allah Muhammadu yayi masa salati au qa'iman ko a tsaye yake yana karanta Fatiha da sura au jalisan ko a zaune yake a kowane irin hali yake in dai salatin manzo Allah yayi ba ba komai a gare shi wa man qara'a suratayn wanda ya karanta sura guda biyu fa aksara da mafi yawa daga surori guda biyu fi raka'atin wahidati a cikin raka'a daya aw kharaja min suratin ko ya fita daga wata sura ila suratin zuwa wata sura ya karanta sura ɗaya ta tsare sai ya kuma kama wata sura daban aw raka'a qabla tamami sura ko kuma yayi ruku'u kafin cikar sura ya fara karanta sura bata bai je karshen ta ba sai yayi ruku'u duka wannan falashe alaihi ba komai a gani ko sura goma ya karanta a raka a ɗaya ba komai ko wani ɓangare na sura ya karanta ba komai ko daga wannan surar ya karanta wasu ayoyi a cikinta sai ya tsallaka ya koma wata sura daban ya karanta wasu ayoyi a cikinta ita ma duka wannan falashe a alaihi fi jami'i zali wa man ashara fi salatihi wanda yayi nuni a cikin sallarsa shi ne ishara al'ishara su isi gudun manzar ne ashara ya shiru isharatar ashara ya yi nuni fi salati da ya da hannunsa an zo ana tambayarsa ina abin da na baka ajiya sai ya nuna yana sami aura su ko da kansa aka tambaye shi an kawo ma kudin nan sai ya haka kaga ya ishara da kai to fala shi alaihi ba komai a gani in dai da hannu ne ko da ka ba furtawa yayi ba kai koda da ido ne yayi ishara domin ya fahimtar da mai tambayarsa wala shi alaihi ba komai a gare shi kai wannan ya rikuri wa man karrara al-fatihata wanda ya maimaita karatun fatiha ita fatiha ai rukuni ce ko sura kuma sunna ce saboda haka aka ce sura wanda ya maimaita ta ba komai a gare shi wa man karrara al-fatiha ta wanda ya maimaita fatiha a raka'a daya ya karanta ta sau biyu sahiyan yana mai mantuwa sajada ba'da salami ya sujada bayan sallam eh saboda ya maimaita rukuni ne kamar mutumin da ya maimaita ruku'u ne ko ya ƙara sujada ta zama uku a raka'a daya to zai yi sujada bayan sallama wa in kana amira in ya kasance da gangan ne fa zahirul budulanu qawli marin jayi dai sallah ta bace in dai a biyu biyu maimaitawa ya karanta fatiha sau biyu a raka'a daya to qawli mafi linjayi al budulanu sallah ta bace saboda ya maimaita rukuni kamar ka maimaita ruku'u ne a raka'a daya da gangan kai ruku'u ba sallar kisbewar rana ba ka yi ruku'u ka warware da gangan kuma ka sake maimaita ruku'u sannan ka sake ɗaguwa sallah ta ɓaci don ka yi ƙarin rukuni a cikin sallah da ganganci amma inda mantuwa ne za ka yi sujada ba ne to wannan matsalar sa yake masa wa in kana amida yawa in ya kasance da gangan ya maimaita fatiha a raka'a ɗaya to fa zahiru qauli malin jahili al-bu'lan sallah ta ɓaci wa man tazakara surata wanda ya tuna karatun sura ba a dan hina'ihi bayan sun kuyowarsa ila ruku'i zuwa ga ruku'u sai da ya baro tsayawa ya sun kuyo ya taho ruku'u ya dafa gwiwa sai ya tuna af a shaida karanta sura ba a raka'a ta farko ce ko ta biyu ya karanta fatiha sai ya manta bai karanta sura ba fala yarji ilaiha kar ya komo zuwa ga wannan karatun sura din saboda rukuni ne alai usman naka falayar ji'u ne ko falayar ji alli kafa din a kai naka irin namu ne kai ma ɗauri ne eh to shi kenan falayar ji'i laɗin ita ta zama nahiya kenan yawwa to shi ne tambayar da nake yawwa ga alai guba shi ma rubutun zariya ne yawwa falayar ji'u eh mu kuma namu ɗauri ne kuma kowanne yana fita in ka ce falayar ji laɗin ta zama nahiya tana yin hani kar ya komo ilaiha zuwa ga wannan surar da sai zai karanta ta in kuma ka karanta irin ta nuskar zaliya falayar ji to ya zama laɗin nafiya ce wato kabariya labari take bayarwa falayar ji baya komowa wancan kuma kar ya komo ka gane a yanzu dama laɗin iri biyu ce ko akwai la nahiya akwai la nafiya kuma duk lafi to ita la nahiya in ta shiga fi'ili mudari'i sauye shi take asali yarju ne ba to idan laɗin na hani take ka gane ai to za ta ɗaure fi'ili mudari'i in kuma labari take bayarwa ba hali take ba korewa take nafiya to za ta bar shi da ruku'a da wannan ake gane hali take yi ko labari take bayarwa ka gane ai in ka ce falayar ji'u ilaiha baya komowa zuwa gare ka ga labari take bayarwa nafiya kenan tana korewar komowa din ba hali take ba tana kolewa ne nafiya baya dawowa ilaiha zuwa gare ta amma in kace falayar ji to kai hari ne kar ya komo ilaiha zuwa ga wannan karatun fatiha a karatun sura din in dai sai da yayi ruku'u ya karanta fatiha cikakkiya farilla ta samu sunna ce da tsayuwarta shine sura da tsayuwarta ya manta bai tuna ba sai da yayi ruku'u to falayar ji kar ya komo ilaiha zuwa ga karatun sura din saboda ya riga ya kulla wani rukuni shi ne ruku'u kuma ka san ruku yana da ƙarfi da shi ake gane an samu raka ko ko ba a same ta to tunda har ya riga ya kulla ruku kaga raka'an nan ta kullu to ba zai bar aikin farilla dan ya koma ya gyara wani aiki na sunna ba shine karatun sunna ina ina fata an gane fala yarji ila ya kar ya koma zuwa ga wannan surar to amma mun sa abin da zai aiki in ya gama sallah a ƙarshe zai yi sujada kabri ko saboda me ya bar sunna biyu sura da tsayuwarta yanzu hukuncin komowa yake gaya maka ba zai komo da zuwa ga wannan karatun sura amma dole a ƙarshe zai yi sujada kabla salam saboda ya bar sura da tsayuwarta wa man zakar sirra mutumin da ya tuna asirta karatu awil jahara ko bayyana karatu qabla ruku'i kafin ya ruku'u idan ya tuna yana tsaye a adal qira'ata ya maimaita karatun nan a yanda yake idan gurin asirtawa ne ya manta ya bayyana sai ya tuna kafin ya ruku'u to ya dawo ya asirta karatun nan ya maimaita shi a asirci idan gurin bayyanawa ne ya asirta sai ya tuna kafin ya ruku'u to ya dawo ya maimaita karatun nan a bayyane ina fata an gane fa in kana zalika fi surati wahdaha idan wannan ya kasance a sura ne ita kadai wanda kuma zai yi wahala ya karanta fatiha a bayyana alal misali sai ya manta kuma ya asirta sura ko kuma ya karanta sura a asirce a mahallin asirta fatiha a asirce sai ya manta ya bayyana sura to in hakan ya kasance matsalar a tura ne ita kadai fatihar ya yi ta a bayyane inda ake bayyanawa sai ya manta ya asirta tura ko kuma ya asirta fatihar a inda ake asirta ta sai ya manta ya bayyana suran kaga hukuncin ya shafi a sura ne wahada ita kadai to a ada ya maimaita suran nan a asirtan ungun asirtawa ne ko ya maimaita ta a bayyana ungun bayyanawa ne wala su da alai ba su sujada a gare shi saboda me na farko dai ita su ita sunna ce dan ya maimaita sunna kaga ba wani sujada dama mu mun fada wa man karrara surata to wannan babu wata sujada a kansa to tunda hukuncin ya shafi sura ne ita kadai fatiyar ba a maimaita ta ba ita rabbalo ba da shiga cikin ta ba to ya maimaita ita surar a yanda take din kuma babu sujada kabili a gare shi wa in kana fil fatiha amma idan hakan ya kasance a cikin fatiha ne fatiha ce ya manta ya asirta inda ake bayyanawa ko ya bayyana ta inda ake asirtawa sai kuma ya tuna kafin ya yi ruku'u to ita ma ya koma ya maimaita ta wa sajada ba'da salami sai ya sujada bayan sallama saboda ya maimaita rukuni amma ta farkon da rafkanuwa ba da ganganci ba ka gane ai asirta wannan da inda ake bayyana kaga ai da rafkanuwa ne ko bayyana wanda ya inda ake asantawa da rafkanuwa ne to yanzu wanda ya zo ya maimaita ta din nan a gurgunta ita ce aka karba waccan ta zama ƙari saboda haka zai sujada ba'da salam wa in fata bin ruku'i idan kuma ya tsere da yin ruku'u bai tashi tunawa ba sai da yayi ruku'u sai ya tuna ashe inda ake asirtawa ne ya bayyana ko gun da ake bayyanawa ne ya asirta to dama ya ce maka ba zai dawo ba sajada li tarkil jahri zai yi sujada domin barin bayyanawa qabla salami kafin sallama inda ake bayyanawa ya bar bayyanawa ya asirta ya zama wa man asarra fi ma yujharu fihi sajada qabla salami wa li tarkil sirri in kuma domin asirtawa ne inda ake asirtawa ya bar asirtawa ya bayyana bai tuna ba sai da ya ruku ba da salamu zai yi sujjada bayan sallama a nan tun da sai da ya ruku ya tuna sawa'un daidai ne kana min al-fatiha wannan rabkanuwar ya kasance a fatiha ne aw surati wahadaha ko a sura ita kadai ina fata an gani in yana tsaye ne ya tuna to sai ya duba a fatiha ne abin ya faru ko a sura in ya shafi fatiha to zai koma ya maimaita ta sannan zai sujada kabli a zai sujada ba a dukai in kuma fatiya ta tafi daidai a sura ne aka samu rafkanuwa na asata ko bayyanawa to zai maimaita ta kuma babu sujada a gare shi wannan in ya tuna kafin ya yi ruku'u kenan in sai da ya ruku'u ya tuna to yanzu ba maganar a fatiha ne ko a sura duk da yin sai dai ya duba inda ake asirtawa ne ya bayyana wannan zai yi sujada ba ali dan yayi ƙari bayyanawar ƙari ne ko ko inda ake bayyanawa ne ya asirta wannan zai sujada qabli domin asirtawa inda ake bayyanawa ragi ne ina fata an gane alhamdulillah sai ne yau a timawu ya fito tashi na nawa tashi na hamsin da ɗaya a timawu ina za mu tashi Allahumma ya Ubangiji, innahu cewa shi wannan mai mutuwa, abduka bawanka ne, wabunu abduka ɗan bawanka ne, wabunu amatika ɗan baiwarka ne, an ta halatta kai ne ka halicce shi, wa razaqatahu ka arzuta shi da rayuwa da duk abin da ya samu a rayuwarsa, wa an ta amattahu kai ne ka kashe shi, wa an ta tuwihi kai ne za ka raya shi, wa an ta alamu kai ne masani da sirrihi da asirinsa wa alaniyatihi da sanarinsa abin da yayi a asirta ka sani abin da yayi a bayyana duka ka sani duk ina ka mun zo maka shufa'a alahu muna neman ceto gare shi fa shafi'ina Allah ka karbi ceton mu fihi a cikin sa Allahumma ya ubangiji inna cewa mu nastajiru muna neman tsira bi habli jiwarika da igiyar nan ta makotakar kalahu gare shi innaka cewa kai Allah duwa fayin Ubangijin cikawa ne wa zimmatin da alkawari, kai Ubangiji ne mai cika alkawari. Allahumma ya Ubangiji, ihi ka kiyaye shi, min fitinatul kabri daga fitinan nan ta kabari, wa min azabi jahannama da kuma azaban nan ta jahannama. Allahumma ya Ubangiji, ijifir lahu ka yi gafara gare shi, warhamu ka ji kansa. wa abu anhu ka yi rangwame a gare shi wa atihi ka kiyaye shi wa akribu nuzulahu ka girmama masaukinsa wa wasi'i madkhalahu ka yalwata mashigarsa wannan kabarin da aka sa yi kukun da bai wuce ɗani ɗaya ba to Allah ka yalwata masa madkhalahu wannan mashiga tasa wa gasilhu Allah ka wanke shi bima'in da ruwa wa salfin da kankara wa baradin da raba wa naqihi Allah ka tsabtace shi min zunubi daga zunubai wal khadaya da kurakurai kama yunqa thawb al abyad kamar da ake tsabtace farin tufa min danasi daga datti wa abdulhu daran Allah ka musanya masa gida khairu mafi alheri min darihi daga gidansa na duniya wa ahalan da yan uwa khairu mafi alheri min ahalihi daga yan uwansa na duniya wa zaujan da mata khairan mafi alheri min zaujihi daga matansa na duniya alhamdulillah har yanzu addu'ar ba mu ta tsare sai ne barka da fitowa jiya lafiya ba fito ba mun so alhamdulillah sai kalan jiya ne baka zo sai Allah ya ba da lafiya shaji sai ne jiya jiya shaji na nawa ban gane abu da nake nufi eh karshenta eh awo na faɗi a da wannan inda idan da mantuwa ne zai shiga da ba'adi yayi magana a cikin kan Allah bai faɗa da wannan zancen ba qurra'u ne makaranta qur'ani su ne suka kawo wannan tsakanin sura da sura domin makaranta su san adadin a domin a san sunan sura a san adadin ayoyi a sallah ba a yi an gane ya yi suratu kaza makiyatun wahaya kaza wa kaza ko madaniyatun wahaya kaza wa kaza wannan ba a karanta a sallah inda mantuwa ne saboda ya saba a karatu ne zai fi jada ba a yi ka gane ya yi idan kuma da gangan ne ko da jahilci ke sallah ka tafi ina ina wata gani me ya gani ba ya gaya maka ba a mutumin da ya furta da kalimati mutumin ne da wata kalma min gairil qur'ani wanda ba ta alqur'ani ba sajada ba adad kalami ya sujada ba ne wa in kana min alqur'ani fala sujuda alayhi amma wannan ba ta cikin abin da aka zo tsawon annabi bayan ayoyin ma akwai sabani akwai sabani akan akan kira wata kira in ta ce wannan surar tana da aya kaza wata kuma za za za ta ce a yanzu suratul maliki azza wa jalla ko makiyatun waya ne yake cewa eh salatuna aya ba aya talatin to akwai wanda su talatin da ɗaya ne a kira eh akwai masu ya ido wa talatin anya ba ba ta mutum mai ido wa talatin ne eh to kaga in ka faɗa su wasu auren su ba haka take ba to kaga in qur'ani ne ya ya hawa da juna ke idan nan san Allah ne a samu sabani ke to saboda haka ba a karanta wannan a cikin sallah amma inda mun zuwa mutum ya karanta to ya zo da wata kalma ce wanda wata qur'ani ba sai yayi sujjada ba a da salam to idan za mu tashi to muna cikin albabu saminu sun nikahi ko shafi 197 za mu tashi a rukunin salisu rukuni na uku al-ishahadu sanya shaidu al-ishahadu din kamar ismul marjari ne sanya shaidu kamar as-sama'u da al-isma'u al-isma'u jiyarwa kamar ad-dukhulu da al-idkhal ad-dukhulu shiga ba al-idkhal shigarwa maimakon mala ya ce ash-shuhada'u mu ba za shaidu muke ce ko ash-shuhada'u su ne shaidu al-ishahadu kuma sanya shaidu mun gane ma'anar ba yau al-ishahadu sanya shaidu rukuni ne daga cikin rukunan aure to wannan lafazin ya nuna su ne za ku nemo su don su zo su shaida ba su ne za su bi ku su je su zame muku shaida ba in su bi kuke abin ku ba suka zo kaga za a yi kuma da ya kawo amma ku kuka nemo su ku zo ku shaida za mu aurar da ma'aurata to kaga kun ba su haƙƙin su kuma za su zo da ƙwanin gwiwa su sa su aka yi yawwa kaga dama gayyatowa ake to wannan shine ma'anar al-ishhadu sanya shaidu rukuni ne daga cikin rukunan aure wa huwa shartun amma shi sanya shaida sharadi ne fi sihhati dukuli cikin ingancin kwanan aure da matar la fi sihhati al ba cikin ingancin daura aure ba an gane ni da kai za mu iya daura aure zai iya aular ba da yata ce na aura ma yata wance ka ce ka karba yi maganar sadaki mu yi siga ka kawo sadaki ka bani aure ya inganta ya tsaye amma bai halatta ta tare a gidan miji ba sai mun nemo shaidu mun sanya su a tsakani ina fata an gane ba lallai sai mun ba su sadaki sun kirga ba ba sai mun maimaita siga ba za mu ce to wane da wane ku shaida ran kaza ga watan kaza ko ɗazu ko jiya ko shekaran jiya ko wata uku da ya wuce na aurar da ƴata ga wane a bisa sadaki kaza kuma ya biya ku shaida an kuka zai mun shaida shi kenan komai ya ƙare ina fata mun gane wannan shine ma'anar shi sanya shaida sharɗin fi sihatin dukuli sharaɗi ne cikin ingancin kwanan aure la fi sihatin akari ba cikin ingancin ɗaura aure ba aure ana iya ɗaurawa ko mutum biyu tsakanin su ba shaida a biya sadaki a yi shiga a yi komai aure ya inganta to dama mutum biyu kan ai akwai mai karba akwai mai bayarwa ko to ba ai ba alwalai ake cewa ba alwali eh ba ba cewa alwalai a aure alwali kwaɗe ne ai eh su su su kuwa to ai shine da da muke da me karba bayarwa to mai karɓar shi ne wa shi ne alwali a shi ne shi ne shi ne miji za ka ce mu shi ai a, wakilci da da da- da rito turowa ai ai ba shi aka fito ba ana so mu- miji su laraba ba su tura wakili ba a tura wakili ka tura wakili ya karɓo ma sharaɗin da baka da da ba za ka iya ba ba ba akwai sharaɗoɗi ba aka kawo wani sharaɗi bayan wanda shari'a ta sani ya ka- ya ya ɗauko maka kuma aka zo kai ba za ka iya karɓo wani sharaɗin ya za a yi ya za su da kansa mutum da da kansa zai yi abinda shari'a ta fito miji ya zo da kansa shi yasa ba a cewa al- alwalu miji shi miji ba yi da alwali sai sai dai in yana jin kunya da haushi ne ko ba kula ta ni ba zai iya zuwa ba sai turo wakili eh amma abin da shari'a ta fito ya zo da kansa magana ita shari'a ba ta magana da kowa bangaren miji da miji take magana kuma za mu je a cikin karatun da muke za ka fahimta haka ka gane ai bangaren mata yanzu ba jiya mun karanta mace ba za ta yi aure da kanta ba to an ce namiji ba zai karba kansa aure ba ha dama abin da aka aka sani shi ne zai bai aiki ya alwali shi ne wakilin kansa miji shi ake so in yanda ake so da shari'a ta fito ya zo da kansa alwalinta ya gaya masa sharaɗi ya ce ya aurar masa ya ce ya kansa za mu je wajen siga za ka bi in muka je wajen siga za ka bi maganar a sigatu min alwali wa sigatu min alzawji zai ce maka ba min wakilin zawji ba min waliyin zawji ba yawwa za mu je a wajen siga za mu ji wannan shi yasa aka shar'anta alwali alwali aka ce ba alwali ya ji ba balantana ka ce alwalin miji kawai mun zo saboda an saba ina alwalin miji waye ya yi miji yana da alwali ba da alwali sai dai in ta tsere ka ce ina wakilin miji yawa sai dai wakili inda shi hausa fulani ne ba zai iya zuwa ya zauna a gaban kansa ya karɓa wa kansa bai suno wakili amma ba yi da alwali yanzu ko a ɓangaren eh, alwali da muka karanta jiya ai an ce wa ya aqidu safihu zurra'i ala ibnatihi amma bi izni walihi ko yawwa ai anan ba bangaren miji bane bangaren ne mata su ne masu alwali to amma tun da shi bai da cikakken waye da hikima irin ta wawa ne bi an yadda ya aurar da yarsa kaga ya- ya- ya mata alu alu alwalanci to annan ne aka ce bi izni walihi da izinin alwalinsa shi kaga shi ma ya zau kamar matar da shi da ya kasa don aje su a matsayin mace saboda ba yi da cikakken wayo da hankali to amma ita shari'a wajen aure tana magana da miji ne dare a ɓangaren mai kalba sai ta yi magana da alwali a ɓangaren mai zahiri ina fata an gane saboda haka mutum biyun nan da na maka misali dama miji ne da alwalin mata Yawwa, in suka yi wannan a shi miji ya nema a wajen alwalin mata alwalin mata ya aura masa ya karba aka karbi sadaki ya ba da sadaki shi mijin a wajen alwalin ya karba ya yi masa siga cewa ya aurar masa ya ce ya karba to aure ya inganta ko ba kowa su bi sai dai ba za ta kare ba kamar da na faɗa sai an nemo shaidu an sanya su shaida sun shaida shi da ma'anar al-ishhadi sanya shaidu wa huwa shartun fi sihhati dukuli sanya shaidu sharadi da cikin ingancin kwanan aure la fi sihhati al ba cikin ingancin daura aure ba a rukunin rabi rukuni na hudu al-mahallu shine mahalli malam ya shigo cikin rafkanuwa cikin wahami dama rukunan guda nawa yake ma guda hudu ko to kuma ga rukuni na hudu bai yi magana su ga ba wanda ita ce rukuni na hudu na ƙarshe sai ya kawo ta a gaba to almahallu shine mahalli menene mahalli a aure yace wa huwal mar'atu ita ce mata ba a aure sai da mace ba a aure tsakanin namiji da namiji ai sai tsakanin mata da miji mace ita ce mahalli na farko a aure amma mace nan ta zama alkaliyatu mai wofinta min almawani daga hane-hane allati hane-hane wacce ta katari take hukunta tahrima haramci ta ga wannan miji ka gane ai akwai abubuwa da yawa da yake haramta aure tsakanin wani da wanci ko mun san dai muharrama to ita wannan khaliya ce ta wofinta min almawani daga hane-hane annin nan da Allah ta hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatu laki wa banatu ukhti ko wa ummahatu nisaikum allati fi hujurikum ko Allah fa ilam takun wa halayu abnaikum min aslabikum wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salafa ko kafin nan Allah ya ce wala tantu ma nakaha aba'ukum kul ku auli matan da ubanninku suka aura kuma a gaba farkon izuwa kata wal musanatu minan nisa da mataye matan aure tana da auren wani a kanta ba za ku aura ba to ta zama tawo kunta daga waɗannan halahalan ba matar babanka ba ta wala tunki ba na ka a ku ba ita ta ake ka ba ba kakar ka ba ta wajen uwa ko ta wajen uba ba gaggon ka ba ce ba illar ka ba ce ba kanwar ka ba ce shakikiya ba kanwa li abiya ba kanwa li ummiya ba ka gane ai ba matar ɗanka ba ce wala wahala'in abu na ikun ce duka ba za ku aura ba da matar kawo da matar babbar duk za ka aura shi ma zai auri matar ka in ka mutu ko in ka fito amma galan ka mutu ne amma ba sai ne sai mutuwa kai ba idan kawun ka ne saki mata sai ka aura sai ma an ka sake sai ya aura in ka mutu ka bari ya aula in ya mutu ya bari ka aula wannan ba laifi bane yawwa amma an ce ana barin halal dan kunya yawwa to sai dai wannan yayi aiki ina fata an gane to matar ta zama tawo kunta min almawani daga hanahane allati wanda ta dace bi take hukunta tahrima haramcin ta gare ta to an samu mahalli na farko sannan sai ce wa zauji da kuma miji dan mace ba ta aure ita kadai sai da miji to a samu miji shi ma wa yustaradu fi zawji ana sharɗantawa cikin mijin nan kafin auren sa ya inganta akwai shuruɗi sihatin sharaɗoɗin inganci wa shuruɗi istiqrari da sharaɗoɗin tabbatar auren ina fata an gane sai miji yana da sharaɗoɗi masu yawa a kansa akwai sharaɗi na inganci sai ya cika sharuɗan nan sannan auren da aka ɗaura masa yake inganta sannan in auren ya inganta sai ya cika wasu sharuɗoɗi da auren yake tabbata ba zai watse ba wa shurudu fi hati arba'atu sharuɗoɗin ingancin miji guda hudu ne na farko al-islamu musulunci in dai yar nan musulma ce eh wajibi ne shi ma ya zama musulmi in ina fata an gane sai ne watamizu da kuma rarrabewa ya san me ake nufi da auren ko da bai balaga ba babu sharaɗin balaga a aure tsakanin mata da miji ba dole sai sun balaga ba amma dai su kai matakin da sun san me ake nufi da auren ko da ba su ne tamizu rarrabewa wal aqalu da hankali bai halatta ayo mahaukaci aure ba wa tahaqququ zukura da kuma haƙiƙancewar lafiyar mazakutarsa in ya san bayi da lafiya to da halatta ya yi aure ba ko an ɗaura auren auren bai inganta ba yawa sharaɗi ne sai an haƙaƙe da lafiyar mazakutarsa yace fal kursal mushkilu kaga mata maza al mushkilu mai rikitarwa ba kun samu zakkar ba ba kun samu annas ba kun samu mushkil mai rikitarwa an kasa gane ɓangaren namiji ne yake aiki a jikinsa ko ɓangaren mace duka suna aiki yana da nono yana da gemu da gashin baki yana da farji yana da azzakari duk wata zai jinin haila da farji kuma ya tashi fitar da mani yana fita ta farji da azzakari in ya tashi yin fitsari yana fita ta farji yana fita ta azzakari to wannan shine kun sa mushkilun la yanki wannan baya yin aure a matsayin miji wala yunkahu ba a aurensa a matsayin mata ka gane kowanne in aka yi zai iya yin aure ya zauna da mata kuma za a iya aurensa a mazan mata a zauna da shi saboda duka suna aiki to wannan haramun ne ya yi aure yanki kenan wala yunkau kuma haramun ne a aure shi a matsayin mata amma kun samu zakkar ya halatta yayi aure ya auri mace kun samu annas ya halatta a aure shi a matsayin mata ka gane ai kun samu zakkar shine wanda bangaren mazakutar sa ne yake aiki ko da yana da gemu yana da nono yana da farji yana da azzakari amma azzakarin hoto ne baya ganin haila da farjin baya yin fitsari da farjin ta azzakarin sa yake komai yake fitar da mani ta azzakari wannan sun samu zakkar ne zai iya yin aure sun samu Allah kuma azzakarin ne hoto yana jinin hailarsa da farji yana yin fitsari da farjinsa yana fitar da mani da farji azzakar baya komai da shi to wannan kun samu Allah ne ya halatta a aure shi a matsayin mata to shi wannan matsalarsa mushkil dama ai hauka su ta mushkila yawa ka ce kai akwai mushkila fa to wannan ya rikitar an kasa ganewa bangaren da yake to wannan bai halatta ya yi aure ba bai halatta a aure shi to alhamdulillah mun samu shuruɗu siya na auren miji saura shuruɗu istiqrari su ma guda biyar ne to alhamdulillah sai ne risala shafi ha to bula cikin katima ba yawa yau za mu sauke risala insha Allah gobe kuma laraba daidai sai mu yi farko kamar da muka saba khatimatul khataman Allah bis sa'ada mala ya kawo khatima a ƙarshen littafin sannan risala wato cikamakin zance qala abu muhammadin abdullahi ibn abi zaid abu muhammad baban muhammadu mai suna Abdullahi ibn Abi Zaid Abdullahi dan Abi Zaid ana masa inkiya da Abu Muhammad shi kuma bai taba aihuwa ba a rayuwarsa eh shi ne shi ne risala ba bai taba aihuwa ba amma kuma an masa Abu Muhammad baban Muhammad ka san me dalili shi mutum ne mai kuɗi a zaman ga ilimi ga wilaya ga kuma arziki yana da garken shanu da garken raƙuma da garken tumakai da awakai dubbai kuma ba wai kaɗan ba kuma ga karatu kaga misala dai duk wanda ya ta kasan dai ƙarshen karatu amma shi Allah bai ba shi aihuwa ba abin da yasa aka samu Abu Muhammad a zamanin sa duk wanda ya aihu idan ya rasa ragon suna in ya zo yake matarsa ta aihu zai ba ka rago ka je ka zaɓi wanda kake so amma da sharaɗi suna ɗanka muhammad yawwa zai ba ka rago ya yi komai shi da ma ba aihuwa yake ba in ka zo a garin da yake na kirawan in ka zo ka ce an ma aihuwa to zai ce ka ne ka kama rago wanda kake amma da sharaɗi sunan ɗa muhammad duk wanda ya zo an masa aihuwa zai ba shi rago amma da sharaɗin za a sa wa ɗa muhammad sai ake kawasa baban Muhammadu. Saboda soyayya da yake wa annabi Muhammadu. Shi bai aihu ba kasa wannan kwada shi ya aihu da duk ɗayansa Muhammadu ya Yawwa, to shi yasa ake sanke masa abu Muhammadu. Saboda duk wanda in dai shi ne yake da iko da kai to ɗanka kawai zuwa sa Muhammadu. Ya ce, Kad a taina, alama sharaɗina, hakika mun zo maka da abin da muka sharɗanta maka an na'ate bihi za mu zo ma da shi fi kitabina hada cikin wannan littafi namu na risala dama a farko ya gaya maka abin da ka roƙe mutum nan na maka wani littafi muktasaratan abin taƙaitawa nake maka kuma insha Allah za yi ƙoƙari na rubuto maka littafin to gashi nan yanzu na zo maka da shi wannan a takaice ne dama muktasaratan yake jumlatan muktasaratan haka ya faɗa jumla ce a bar wannan sunansa risala ka san risala wasiƙa wannan bai wuce wai wasiƙa ne ya aiko masa to wannan idan da littafin ne ya za a yi na kawo maka abin da na yi maka sharaɗin zan zo maka da shi mimma yantafi'u bihi daga abin da yara ƙananan nan za su yi amfani da shi kamar da dama muka fa- karanta a muƙaddima wani malami ne na alƙur'ani da yake koyar da yara karatu ƙur'ani ya nemi malam ya rubuta masa wani ɗan takaitaccen littafi da zai dinga koya wa yara tsarki da alwala da hukunce-hukuncen sallah malami ne yana karantar da yara sai wani yaro ya ce malam idan na yi sallah na manta ban yi alwala ba ya sallah ta take shi malam bai sani malam na manta na yi fitsari ban yi ƙamshi ba na yi alwala ne sallah ya alwala ta da sallah malam bai sani malam in mutum yana sallah ya yi tusa ne hukuncin sallah ga malam bai sani to kai zaman na haka kuwa zai yi sai sai ji labarin mai risala shine sai ya niki gari ya hau dokinsa ya tafiya mai nisa kwana da kwanaki ya je ya same shi ka ga littafi kuma ba abin da za a yi shi yanzu a ɗauka a baka bane sai ce ka koma garin ku za ka ga sakona shine ya rubuta wannan risala din ya ba shi rana ya ce ran kaza ga watan kaza insha Allah zan aiko maka a wata risala ta ɗaukacciya wanda za ka dinga koya musu wannan karatu na fiƙo ranar da zai aika sako ya yi malam ya zo bakin garin su dama akwai jirgin ruwa akwai ruwa kogi ta kogin kuma ana bi a je garin wancan malami mai koyar da yara ne to da ya zo bakin kogi ranar da ya alkawarin zai aika masa ya zo a makar duk jirage sun tashi yamma ta yi da samu jirgin ruwa da zai ba wa wani da Allah an kaje gari kaza akwai malami kaza ka kai masa ba bai samu wanda zai ba ba shi kuma ya yi alkawari ya ce ran kaza za ka ga sako na ya tsaya ya duba ya ce kuma in ya koma da shi ya saba alkawari kawai sai dai ya samo abin da wani kwaure ka san kwaure ya bushashe ba ya zo ya rarake cikinsa ya tusa littafin risala ya samo abin nan abu ko laka ne ya toshe jefa ya liƙe ya zo ya tsaya a bakin hoto da ke ya Allah wannan littafin da na rubuta in dai na yi shi daidai Allah ka karɓe shi to ga sako nan na sa a kai wa malam wani a gari in kuma kan zuciya ta ne a ciki da ra'ayina Allah ba ka yarda da shi ba to Allah ka nutsar da shi alwakar wanda ya gani ma kan na zama sanadin halakar mutane kaga bayan Allah kawai sai ya jefa littafi da wannan kolon a cikin ya kawai ya juya shi ya baro Allah ka shi kuma wancan malamin a garin tun safe ya zo bakin kogi ya mai alƙawari ran kaza zan aiko maka ya zo bakin kogi a garin su yana ta jira tun safe yana ta jira duk jirgin da zo zai tambaya babu sako daga gari kaza daga malam wani kaza suka fi a mu ba mu ga wani ba wanda ba mu sako har yamma ta yi kusan magariba jirage duk suka gama zuwa duk jirgin da aka zo in ya tambaya da mai wucewa da mai sauka a garin sai a ce ba wannan sakon da yake ne har jirage suka ƙara zuwa yamma ta yi kusan magariba lis ya ce to wataƙila ko malam bai samu ya kammala wannan littafin ba ko me ya faru da Allahu alam har zai juya sai ga kawai itace ya kudu alwa sai ce to bari wannan wannan koren ko gida na je na fankara na samu itacen su kawai sai sai ya dauka a ce sakon sa yana zuwa gida da ya dauka sani da ya fasa kawai sai ga littafi a ciki yace Allahu akbar ya duba ya karanta daga wane wane a bangon littafin zuwa gare shi to ka ji inda aka samu da to ka san babu abun mamaki yanzu ba ana ga shi wancan da ya risala babban malami ba ne waliyi ne to shi wannan da aka aiko masa littafin ka ji ba halin fa a baya ba fa a gaban malami ya karanta ba kawai ɗauka ya yi duk wanda ya ga risala a hannunsa aka samu ya karanta ta shi kaɗai ya fahimce ta har ya karantar da almajiransa suka santa zuwa suka karanta har ta zo mana a yanzu ai ka ga shi ba ba karamin rubuta risala ka yi ta a gaban malami ma ya aka kwashe balantana kuma to da yake Allah ya karɓi abu abu ne yawa da ya fito a hannun waliye Allah ya yarda da lamarin to shine nan mala yake gaya masa qad ataina alama sharadna an natiya bihi fi kitabina haza hakika gashi nan mun zo maka da abin da muka yi sharadi ma'ana muka yi maka alƙawarin za mu zo da shi a cikin wannan littafi namu mimma yantafi bihi daga abin da yaran nan naka almajirai za su yi amfani da shi shine yantafi yana koma ga yara ƙanana ai yantafi bihi rubin yake nufi abinda yara ƙanana za su yi amfani da shi insha Allahu ta'ala ko waye zai amfana da shi marrage ba wanda yayi kwadayi fi ta'alimi zalika ki ilmantar da wannan ilimi mina sigari daga yara ƙanana kaga ya za muka shi dan yara yi yara nan da suke ba su tambayi malam hukuncin tsanki da alwala dan su yi amfani da shi yayi mina sigari daga yara ƙanana to sai malam yace wa muni taji alai da wanda kuma ya buƙaci zuwa ga wannan littafi minar kibari daga manya kamar mu kenan mu ma muna da bukata amma shi ba dan yara yi sai dai in kai ma babba kana da bukata to bismillah amma ba dan kai ba din da kai karatun ka yana ga ya wuce wannan wasiya a cikin wannan littafi na risala ma yu'addil jahil akwai abin da yake bayuwa ga jahili ila ilmi zuwa ga sanin ma ya taqidu abin da yake yin aqida da shi min dini na addininsa zai koya maka abin da ya kamata ka yi imani da shi da wanda bai kamata ka yi da shi a matsayin aƙida ba wa ya amalu bihi da abin da zai aiki da shi da gaɓoɓinsa min fara'idihi na farillansa da aka farillanta masa wa yufihimu kasiran jahili zai fahimci mayawaici min usulul fiqh daga tusukan fiqh wa fununihi da fannoninsa wa min sunan zai fahimci sunnoni warra ja'idi da abubuwan kwaɗayi na lada kamar mustahabbi kenan wal adabi da kuma ladubba to sai ce wa ana as'alullah azza wa jal ai wa ana ni as'alullah ina roƙon Allah azza ya buwaya wa jalla ya girmama ina roƙon sa an yanfa'ana ya amfanar da mu wa iyaka da kai alaramma da ka roƙi a maka wannan littafin ya amfanar da mu bima allamana da abin da ya sanar da mu wa yu'inana ya taimaka mana mu masu rubuta littafin wa iyaka da kai alaramma da ka nemi a rubuta maka littafi ya taimaka mana alal kiyami a bisa tsayuwa ya haƙƙihi da haƙƙinsa shi Allah shi ma kallafa na cikin abin da ya tsora mana na shari'a la yukallifu Allahu nafsan takalifi kenan ya taimaka mana wajen saukar da nauyin da ya tsora mana na shari'a sai ce wala haula babu wata dabara wala quwwata ba wani ƙarfi a wajen bawa illa billahi sai a wajen Allah al'aliyu maɗaukaki al'azimi mai girma, wa sallallahu Allah ya daɗin tsira, ala sayyidina Muhammadin, abu sa shugaban mu annabi Muhammadu na biyihi annabinsa, wa ala ali tsira da amsa Allah ya tabbata ga iyalan gidansa wa sahabi da sahabbansa, wa sallama da aminci kasiriman aminci kasiran mai yawa. Alhamdulillah shi na ƙarshen risala, gobe laraba kuma sai da juya farko insha Allah kamar da muka saba. Sai ne hashiyatul adawi barka da zuwa ya ce gida lafiya ya mutanen gida yau ka ji unguwa ne baka fito da wuri ba alhamdulillah ina za mu tashi hashiya kai ka je ka dauko mu sakon nan da muke tsoro na manka dari biyu da nawa dari biyu da arba'in da hudu ina za mu tashi ثم انتقل يتكلم على بيان وقت صلاة الظهر sannan malam mai risala abu muhammad ibn abi zaid al-qirawani ya ciratu daga magana akan hukuncin lokacin sallar asuba ya takallamu yana zance ala bayani waqti salati zuhri a bisa bayanin lokacin sallar azhar wa kana al-aula mai adawi yace abin da yafi dacewa ga malam mai risala shine an ya taƙaddamar kalama ya fara gabatar da zance alaiha a sallar azhar domin in an tashi lissafin salloli biyar da ne ake fara lissafawa cewa ake azhar al'asar magariba isha asuba ko ba cewa ake asuba azhar al'asar magariba isha ba yawanci ko a littattafan ilimi ko ko a hadisi ka gane ka dauko hadisin jibrilu bayan an faralanta sallah da ya zo ya nuna manzo Allah lokutan sallah da sallah azhar ya fara ji azhar ya fara nuna manzo Allah lokacin da namu kusari da zalal sannan ya zo masa da la'asar sannan ya zo masa da magariba sannan ya zo masa da asuba to amma shi ne risala kawai sai ya fara bayani akan sallar asuba mun faɗa dalilinsa a baya saboda me ita ce sallar da take tsakiya ita ba za ka ce mata sallar rana ba dan rana ba ta hudo ba a za da la'asar ne ake yin su da rana ita ba za ka ce mata sallar dare ba magariba da isha su ne sallolin dare ita alfijir ya hudo kaga dare ya ƙare amma kuma rana ba ta hudo ba saboda haka wani kila malam ya fara da ita sallar asuba domin yana ganin kamar ita ce sallar farkon yini bayan hudowar alfijir to amma dai malam ne a dawace maka da dai abin da ya fi dacewa al'aula mafi dacewa an yi kaddimar kalama alaiha ya gabatar da zance akan sallar azahar ta zama ita ce farko kama fa'ala gairu kamar da waninsa abin da yake nufi dukkan malaman fikihu idan za su yi bayani akan salloli ko lokutan salloli suna farawa ne da sallar azahar li'annaha domin ita azhar awwalu salati ita ce kaji zancan ita ce farkon sallah sallaha jibrilu alaihi salamu salatu was salamu da malaika jibrilu ya sallace ta jinnabi tare da annabi ita ce sallar da yawa manzo Allah limanci ta farko sannan sai ya zo masa da la'asar ya masa limanci ya zo masa da magaruba ya zo masa da isha wai ya nuna masa ga yadda ake sallar ga kuma ai zuwa yake kumfa salli ta shi kai sallah kawai sai ya wuce gaba wannan ya zo masa ne a kuratukan amma kuma kar ka manta fa da aka je baitul maqdis a isra'i da mi'raji jibril shi ma ma to a lokacin waye koyar manzo Allah yadda ake sallah da dukkan annabawa da manzanni da shi da jibril shi yayi ikama yace taqaddam ya muhammad shi maza Allah mai ni ina tunanin ko za a ce annabi Ibrahim ya mana san shi ne dattijo a cikin annabawa sai kawai ya ji an ce taqaddam ya Muhammad shi ya wuce ya limance su wannan fa da za a je karɓo sallar ne kuma ga ta an karɓo ta an dawo yanzu wai Jibril ya zo yana cewa shi ne liman tashi ne sallar wai a nuna maka muhimmancin yin sallah tare da liman kuma a nuna maka karɓan sallah practical a aikace ta gane bayan ka santa a matsayin farilla to ka san yadda ake aikata ta sallar azhar ita ce awwalu salatin sallaha jibrilu alaihi salatu wa salamu bin nabi ita ce farkon sallar da mala'ika jibrilu ya sallace ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai mai risala yace maka wa waqtu zuhri kaga lokacin azhar ai awwalu waqtihi al-muqtar farkon lokacinsa na mukutari iza zalati shamsu idan rana ta karkata idan rana ta gusa shine zala ko gushewa ai ma'ana malati shamsu idan rana ta karkata an kabidi sama daga hantar sama alkabidu hanta da fatil kafi kabi ma kasirul bai tare da kisrul ba kabidi wa sukuniya da daure bar kabdi duk sunanta ne ko ka ce an kabidi sama ko an kabdi sama wa kasirul kafi da kuma kisran ba ana karanta a kaulasan din ma wa iskanul bayi da daurewar ba kibdi duk ana fada ko ka ce kabidi ba kabidi irin na bale wali ba turare kabidi su kawudi ne ko kuma ka ce kabdi ko kuma ka ce kibdi wa kasirar kafi da kisirar kaulasan wa iskanil ba'i da ɗaurewan ba'un ɗin shine kibdi duka lugga ne guda uku kabidi kabdi kibdi duka lugga ce ta hanta abbara bihi malam ya mana izina ya mana ya fassara mana wannan kalma kabidi ko kibdi ko kabdi an wasa sama ga tsakiyar sama yana nufin tsakiyar sama shi ne yake hanta hantar sama yana nufin wasu sama'i tsakiyar sama wannan majazar mala ya amfani da majazi akwai malaman balaga sun san hakiki da majazi to nan majazi mala ya amfani da shi ba wai hantar ce ta hakika sama take da shi ba sama ba ta da hanta ba ta hakika ba ce hantar a majazi ce لأن kabida domin hanta la ya kunu baya kasancewa illa lil hayawani sai ga abin da yake da rai yake motsi hayawani anan ba dabba kada yake yi ba abu mai rai ka gane ai wa innal akhirata la hiya al hayawani al hayawani anan ba dabbobi ake yi ba rayuwa dabba ba ta kasancewa sai ga halittu masu rai ita ko sama ba halitta ce da take da rai ba falamma kana mawdu'ul kabidi min alhayawani yayin da gurbin da ake samun hanta a jikin abu mai rai shine wata duhu tsakiyar cikin sa ko a tsakiya ake samun hanta to abbara sai malam ya mana izina an wasu sama'i game da tsakiyar sama ya mana izina bil kabidi da hanta amma ba hantar hakika yake nufi ba yana nufin tsakiyar sama ne idan rana ta kullo daga gabar ba tana tasowa tana tahowa har ta zo tsakiya ba yanzu inuwa za ta ɓace babu ita a gabar babu ita a yamma ba inuwa a dama ba inuwa a hagu ya zama ka take ta a lokacin da rana ta zo tsakiyar sama kuma fassarar zawal sannan malam ya fassara maka zawal gusawar ranar ya kauli da faɗinsa bayan can ya ce maka izaza lafi shamsu sai ya ci gaba da fassara maka yadda ake gane rana ta gusa daga tsakiyar sama ya ce wa kaza zillu inuwa ta haɗu fi ziyada a cikin ƙaruwa lokacin da ta zo sama inuwa ta ɓace ta ƙare to daga rana ta karya to inuwar ka kuma za ta fara ƙaruwa ta ɓangaren gaba ko a taƙadiru abin da ake ƙaddarawa wa huwa an yi a kuzar zillu inuwa ya haɗu fi ziyada cikin ƙaruwa ويعرف الزوال أنا غاني زوال بأن يقام أود أتأيد كندا مستقيم مدينة سيابة وتتنقلي ko ta karkace ba ka samu sanda mai kyakkya mustaqim mai kyakkya ka tsaye da ita kyan a tsaye ka kafa ta a ƙasa a tsaye fa iza tanaha zillu fil nuqsani idan inuwa ta kai matuƙa cikin tawaya lokacin da rana ta kullo sandan na ai ga inuwa sannan a shimfiɗa a ƙasa ko tsayin inuwar ma ya linka ya lullunka tsawon sandan lokacin da rana ta hudu amma rana tana ɗagowa wannan inuwar tana raguwa rana tana ƙara ɗagowa wannan inuwar sandan tana raguwa har lokacin da rana za ta zo tsakiyar sama sai ka nemi inuwar sandar ka rasa ko saboda rana ta zo tsakiya to shi ne tanahar zillufin nukusan lokacin da inuwa sandan nan ta kai matuƙa cikin tawaya wa a kaza sai kuma daga ƙarshe inuwar ya haɗu fi da cikin ƙaruwa ta ɓangaren yamma kenan kaga rana ta karkata ke yanzu da da rana ta hudo inuwa tana yamma to yanzu da rana ta karya ta yamma inuwa kuma za ta dawo gabar ne ko to duk lokacin da kaga inuwar nan ta fara ƙaruwa bayan gayatul nuqsani to fa huwa waqtu zawali wannan shine lokacin zawal wala itidada bizil la za alai shamsu amma babu kula da inuwar da rana ta zawal a gare shi lokacin da ta kare din nan ta zo karkashin ta tilqamati a cikin lokacin tsayuwa bali utabaru zilluhu ana lura da inuwar wannan sanda ne mufradan shi kadai an ziyadat daga karuwar da inuwa ta fara yi bayan zawwal to alhamdulillah amin amma wa'yan boko sun ce wai akwai karatu guda ɗaya wanda shi ba a yi firatukan ɗinsa shi ne idan mutum ya karanta accounting ba a kawo masa buhun kuɗi a juya a ce ya kirka kawai da sashi da a takar shi wai ba a fara da takar wai saboda kuɗi rowar su ake yi ba a zo ba a gan to ina ne askari shafi na nawa ina za mu tashi kitabu zaka littafi da zai magana zakka ta dukiya nisabu zahabi lissafin da ake cirewa zakka ishiruna misqalan ma'aunin zinare ashirin ne zinaranka idan ya kai nauyin dinari ashirin to ya kai lissafi zakka tana waje ba a cikinsa walwarki shi kuma lissafin zakkar azurfa ni a ta dirhamin dirhamin ɗari biyu ne idan azurfarka ta kai nauyi a sikeli an ɗora ta ko zobe ne ko awarware ne ko munduwa ne ko dunkulallen azurfa ne inda an ɗora ta kai nauyin dirhami na azurfa ɗari biyu to fa ya zubu rubu'un ushirihi rubu'un ushirin wannan zinare ashirin ko wannan dirhami ɗari biyu shi ne yake wajaba idan dirhami ɗari biyu ne rubun ushirinsa shi ne dirhami biyar ko ɗari biyu idan ka kasa ta goma nawa za a ɗauko ashirin yawa ashirin so goma ba shi ne ɗari biyu ba to ashirin shi ne ushiri to shi kansa ushirin rubu'insa ake nema nawa ne rubun ashirin shi ne biyar yawa to duk dirhami ɗari biyu da zakka ta waje ba a ciki zakkarsa shi ne dirhami biyar shi ne rubun ushiri shi kuma zinare da ake cewa dinare ashirin nawa ne rubun ushiri shi ne nisfu dinari dinare ɗaya shi za ka raba biyu ka ba da rabi domin ashirin in aka ce ka ɗauko ushirin sa ɗaya bisa goma biyu ne ko in ka ɗauko dinare biyu shi ne ushiri na ashirin to shi kuma ana neman rubun ushiri shi wannan biyun rubu ake nema kaga kowanne yan kalaba biyu wancan ma kalaba biyu za a zama hudu in ka ɗauko ɗaya shine rubu'in wannan biyun ko nisfu dinarin shine rubu'ul ushiri na dinari ashirin sai ma da yace wa za'idu abin da ya ƙaru akan dirhami ɗari biyu da abin da ya ƙaru akan dinari ashirin to fa bi hisabi da irin wancan lissafin za a cire masa na rubu'ul ushiri ka gane ai ba wai in dukiyarka ta kai misali dinari ashirin ko dirhami ɗari biyu iya zakar ɗari biyu za ka yi ko iya zakar dinari ashirin ɗin ba abin da ya ƙaru mai risala ta maka wa in ƙalla abin da ya ƙaru ko mun ƙanƙantarsa ko gram ɗaya ne ya ƙaru ka ga bai kai ushirin ma dinari ba lamba ne ko in ne ko to shi ma abin da ya ƙaru nan sai ka ba sai ka lissafa da shi cikin cire rubu'ul ushirin shine ma'anar wa za'idu bi hisabi abin da ya karu shi ma da irin wancan lissafin sai an cire masa rubu'un ushirin sa wa yulafaqu bainahuma ana hade tsakanin zinare da azurfa bil ajza'i da yankoki la bil qimati amma ba da kima ba misali kana da zinare goma kaga ka samu rabin lissafi inda sai ya kai ashirin zakka take wajaba to a gefe guda kuma kana da dirhami ɗari shi ma ka ga rabin lissafi ne sai ya kai ɗari biyu dirhami to wannan za ka haɗa tsakanin ka kana da lissafi ka ci ba kamar amfanin gona ba ka je ka noma gero da dawa kowanne sai ya kai lissafi ake masa ba za ka sai ai na samu gero buhu biyar na samu dawa buhu biyar kuma haka da buhu goma zan cire zakka a gero da kansa sai ya kai buhu bakwai da rabi din nan lissafi shi ne wusuki biyar sa'i ɗari uku ita ma dawar tunda dukansu daban ne sai ta kai misali ake mata zakka a cikinsu in gero ya kai dawa ba ta kai ba zakkar gero kawai za ka yi in dawa ce ta kai gero bai kai ba dawa kawai za ka zuwa zakka wake ya kai gero da dawa ba su kai ba iya wake kawai za ka yi shinkafa ce ta kai sauran ba su kai ba ba za ka haɗa jinsi da jinsi ka musu zakka ba amma wajen zakkar kuɗi kaga zina da jinsinsa daban ne ko azurfa jinsinka daban ne amma tun da kuɗi ne dukkansu to za ka haɗa tsakanin wancan da wancan ka cire musu zakka in dai in ka haɗa lissafinsu ya kai dinare ashirin ko ya kai dirhami ɗari biyu kaga wannan misalin kamar yanzu zamanin takardun kuɗi zai shigo kana da naira kana da saifa kana da riyal kana da dala to ba za ka ce kowanne sai ya kai misali sannan kamar zakka ba a ka lissafa nerarka ka lissafa saifarka ka lissafa riyal ɗinka da euro da dala ɗin gaba ɗaya sai ka haɗe suka ce in a nera ne kuɗin ya kama kaza ne in ya kai misali sai ka cire musu zakka la bil kimati amma ba wai kima za a tsaya a yi ba a'a zahirin su ga su dinare da azurfa din wa yukraju min kulli ana fitarwa daga kowanne bi hisabi da lissafin sa wannan mana ya baka dadi ɗaya ne amma kana iya haɗewa ka cire a guda ɗaya kamar da iziya ya gaya maka wa yuzuzu ikrazul fiddati an warqi wal warqu an fiddati ko kana da zinare da azurfa ya halatta ka yi lissafin abin da ya kama na zakka ka bayar a iya azurfar kadai ko ka yi lissafin abin da ya kama na zakar ka bayar a iya zinare amma a lissafin ka hada har da azurfa din ko kuma naira da saifa da dala da riyal ka ce kai a naira za ka cire yayi in dai ka hada da lissafin sauran da kimar su a naira din kaza ne to sai ka bayar a naira ya halatta in kuma a'a kowanne za ka fitar a gare shi ne ya yi sai ya zama a zinare goma za ka ba da rubutun zinare a dirhami ɗari za ka ba da dirhami biyu da rabi tun da biyar ne amma shi ɗari ne ɗan ka ba da wancan abinan rubu'in dinari a wannan ka ba da dirhami biyu da rabi in ka hada ka ba da zakar su gaba daya wa shurudu wujubiya sharadin wajibcin zakka alhawlu shekara wannan kudin hisabin sai ya shekara ba lanar da ya cika nisabi zakka take wajaba ba lanar da ya kai wannan nisabin to ka rike ranar da nisabin ta in shekara ta zago irin wannan ranar kudin yana nan bai kawai kasa da nisabi ba to sharadi ne ka cire masa zakka zakka ta wajaba tunda ya shekara wani sabu kuma ya zama ya kai nisabin da muka faɗa dinari ashirin ko dirhami ɗari biyu alhaulu wani sabu kuma fi milkin ya zama cikin mallaka ne kamilin cikakke mallakar ka ne ka mallaki wannan nisabu mulki kuma cikakke muttahidin kuma makaɗaici ba na kai da wani bane kuka hada ya zama dinari ashirin ba na sai da wani bane kuka hada ya zama dirhami ɗari biyu mallakar ka ne cikakke kuma kai kaɗai ka mallake shi to wannan wajibi ne ka cire masa zakka wa yukammalu nisabu ana cika lissafin zakka biribihi da ribarsa li haunihi ga shekara in ta zo shekarar zakkar ka ta zo to ba za ka ce ai uwar kuɗi ba ta kai zakka ba ai uwar kuɗin ta yi ƙasa to riba fa ko jiya ka ci riba yau ranar zakar ka sai ka hada da riba da kaci ba ruwan shari'a da wai riba ba ta shekara ba inda uwar kudin ta shekara eh to riba ma ana kammala lissafi da ita to alhamdulillah sai ne annahu alwadi tafi na nawa shafi na ɗari da saba'in da tara na za mu tashi afa'alul istimrar annasi khat fi'iloli wanda suke zarcewa suke ci gaba da aiki annasi khat wanda take naskance abin da ya wuce a bayanta wa ma dama da kuma kalmar ma dama da ire-irenta. Al'amfila, misalce-misalce, alharu shadidun, in ka ce alharu zafi shadidun ya yi tsanani, ka ganin muktada ne da labari. Alharu muktada marfu'un, shadidun shi ne kabarul muktada marfu. To a gefen hagu in ka ce ma zala, can ba ya maka ma dama ba? dama ba ita kaɗai ba ne tana da ‘yan uwanta, ma dama ma zala ma bariha ma fati'a duka ‘yan uwanta ne. Domin ka ce ma zala alharu, alharu zafi ma zala bai gushe ba shadidan yana mai tsanani. Kaga ta naskance wancan hukuncin na kabalul murtada marfu'i a nan ta mai da shi maktuhi ya zama shadidan bayan an sai alharu shadidun to in ma zala ta shigo sai ka ce ma zala alharu shadida saboda zala din ai fili ne ma bi zala fi'lu madi ko kamar kana ne ko ƙala ko ja'a ajuwafi ne wawiyun domin ya zama zala ya zuru to sai ka ce labarin sai koma shadida in ka ce almuhazzabu mai kyakkyawar ɗabi'a mahabubun abin so ne a wajen mutane to sai ka ce ma zalal muhazzabu da kyakkyawar ɗabi'a bai gushe ba mahabuban abin so a wajen mutane. Almaridu na'imun marar lafiya yana bacci, sai kace ma bari almaridu marar lafiya bai gushe ba na'imin yana mai bacci. Bariha da zala duk ma nasu ɗaya ne. Ka gane ai, ba suka ce lan na baraha alaihi akibina a ta yarda ilai na Musa, ai ma zilina suke nufi. Akibina alaihi a ta yarda ilai na Musa. da zala da bari'a duk ma'anarsu ina fata an gane almadaru ha'ilu ruwan sama yana kwarara sai ka ce ma bari almadaru ruwan sama bai gushe ba ha'ilan yana mai kwarara da huddimatul hadla'u wal adilu rahabu ka gane ai zime ishiriniya addimatul hadla ruwan sama al hadla'u mai zuba kamar da bakin kwarya shine ha'ilan anan ko ha'ilu ismu fa'il alhaɗilawu ɗin mai yawan zuba. Annaru mushta'ilatun wuta mushta'ilatun tana ruruwa, to sai kace man fakkatin naru mushta'ilatan, man fakka shi ma kamar ma zala ne da ma bariya, duk ma'anarsu ɗaya. Annaru wuta man fakkat bata gushe ba, mushta'ilatan tana mai ruruwa. Ka ga yanzu bai kama kama damar ba ma. ita ce ta fice a ciki amma tana da ƴan uwanta da suke zuwa da ma'ana da aiki irin nata su ne ma zala ma bariha man man man fakka alqudatu alqalai adiluna adalai ne irin nasu na wancan zamani kaga yanzu ka sai da wuce alqudatu zalimuna yawancin su to ana magana ne da mafi rinjaye ko alƙudatu adiluna alƙalai adalai ne sai a can kafe man fakka alƙudatu adilin alƙudatu alƙalai man fakka ba su gushe ba adilina suna masu yin adalci kaga sai aka ce adiluna nan ya zama ismu man fakka sai aka masa fataha da ya saboda jam'ul muzakkar salim ya dana ita ce alamar fata attajiru sadiqun dan kasuwa mai gaskiya ne ‘yan kasuwa irin na zamaninsu na can, sai ka ce ma fati attajiru, attajiri bai gushe ba sadiƙan yana mai gaskiya. Kaga nan an sama mata ‘yan uwa har guda uku, ga ma zala, ga ma bariha, ga manfakka, ga ma fati a su su hudu ne, in kala da ma damun sun zama biyar kenan. Alhamdulillah, sai ne, attajir jami'u lil usul, tafi na nawa. a taji shafi na ɗari da ashirin? ina za mu taji wa ba aka nisa'un ila aishata nisa'un mataye na garin madina ba asa ila aisha sun aika wa nana aisha ta gane ai jime bidirjati da wani ƙoƙo, dirja jikasirin ko da kisiran dal fasukunin da kuma ɗaurewar ra dirja, ina unsajirun wani ɗan ƙaramin ƙwarya ne ƙoƙo kenan ba, mu'addu wanda ake tare da zalittar baruzufi domin kewayawa bayan gida, fihi yake ko jihi, to domin yin fitsari a cikinsa ho, ho, ba shi aka shafa hoba da ake fa yanzu na roba a ƙasan gado an tashi da daddare ana jin gandar fita fitsari sai a yi fitsari a ciki amma daɗin ƙwarya ce suke tare da domin yin fitsari a ciki ko wani kasko da ake ajewa a ƙasan gado ake yin fitsari da daddare in gari ya waye a fitar da shi a je a zubar da fitsarin to wasu matayen madina sun aika wannan hotsin da suka yi fitsari da daddare a cikinsa suka aika wa Nana Aisha fiha a cikin wannan kaskon ko wannan ƙwaryar alkursufu akwai auduga ina fata an gane fihi a cikin wannan audugar asufuratu akwai ruwan ɗorawa ɗorawa mace ce mai jinin haila ta tashi cikin dare tana so ta gane ta samu ƙarfi ko ba ta samu ba da ta sa auduga a cikin farkinta ta gogo sai ta ga shi ba fari ba shi kuma ba jini ba ya zama sufura ruwan ɗorawa shi na kike masa yalo ko ai damun asfar launin launin jini ne amma ba ja kamar jini ba ya zama asfar ruwan ɗorawa ina fata an gane mai shari yace maka ba asal niswatun li aisha asali dai wasu mata da suka aika aisha da kudin da auduga shine kursu fihi damun asfarun a jikin audugar akwai wani jini yalo yalo ya tafhimna suna neman fahimta hal huwa min alhaid shin wannan yalan jini yana daga cikin jinin haila aw alhaidi ko kuma a'a ko yana daga cikin haila aw alhaid man ta min alaswadi ko kuma a jinin haila shine wanda launin sa ya tike har zuwa ga bakin jini kasa asali ba ja ne jajir ba jinin haila baki ne ko da jinin mahaifa ne ba jinin jikinta bane wal ahmar ko kuma wanda aka gan shi jaje jaje fakar kadai bakin jini ne ko ja shine haila to fa ajabatuhunna bil awwal sai ta amsa musu da na farkon shine fa qalna la aisha tace la ta'jalna kar ku yi gaggawan yin tsarki da sallah hatta tare da kasatar bai ba'a har sai kun ga falun ruwan nan da yake biyowa bayan jini alkasatul bai ba'u kenan ai muddatu sa'idatul bai ba ko har zuwa zamanin da ruwan nan fari yake zubowa alƙita da haru akira hali wanda take bayyana ta haru akira hali wanda yake bayyana ƙarshen jinin haila burhanin domin ya zama hujja ala inqida'ihi a bisa yankewar jini in aka ga wannan ruwan to ana da hujja da garanti jini ba zai kara dawowa ba a wannan hailar din sai dai wani watan kuma mutum ya ta kassa an ambace ta ruwan suminti tashbihan bil jism saboda kamanta ta da aka yi da suminti wa huwa naura suminti irin lada shine farar kasa shine ake ce masa alqasatul bayba anan Aisha ta ba da fatawar in dai ko da ba jini ba ne shi yasa mai risala ya gina hukunci akan wannan kaga yake fa iza ra'atil mar'atu as-sufrata wal kudrata ko tarakati sala ai haka mai risala yake idan mace mai jinin haila ko da jinin ya ɗauke sai ta ga wani ruwa ya dawo wanda ba fari ba kuma ba jini ba ta ga ruwan ɗorawa ɗorawa ko wani gurɓata gurɓata kamar ruwan kofi haka yake tarakatu salata ta bar yin sallah ya gina hukuncin sa ne akan wannan hadisi na na Aisha yake la ta'ajalna kada ku yi gaggawar yin sallah hatta tare da qasatal bayda har sai ku ga farin ruwan nan da yake biyowa baya turidu bi zalika tana nufi wannan qasatul bayda tamama tuhuri min alhaidi shine cikar tsarki daukewar jini min alhaidati na na haila rawahu al-bukhari wa malik imam bukhari ya rawaice shi imam malik ma ya rawaice shi a cikin muwatta malik alhamdulillah lokacin sallah ne fatiha da salatul fati Allah ya biya muna dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim الرحمن الرحيم فبالتوب كل إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله